أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا شاتيك وسر رمضان هجرة تمنزع الله صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da shida ga watan shida miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a jiya mun karanta wata aya mun yi bayanai akan ta kuma akan ta muka tsaya da haka za mu tashi akan wannan aya da yarda Allah subhanahu wa ta'ala. insha Allahu ta'ala kuma muna ma ƴan uwa bushara cewa rabon alqur'ani da tafsiri da aka kawo bai kare ba amma mun ga abin zai zama towa akwai rikici da hatsaniya za a canza lokaci kuma insha Allahu ta'ala kowa zai samu nashi ko sun kai mutum dubu biyu ko dubu biyar za a kawo amma dai abin da muke bukata ga mutane su kwantar da hankalinsu na farko ba ku san yadda aka je aka yi da mandikin ba mu da muka ga majalisoci na tafsiri wanda mutane suke zuwa kowa ya kamata ya samu nashi littafi wanda zai zo da shi to sai muka yi musu bayani suka ce insha Allah za su kawo dan haka sun kawo kuma yanzu an tafi wajen rabo an fara samun matsala don Allah mutane su bi a hankali muna sake duba lokacin da za a yi za a je sama da ƙasa da wurin mata za a raba za a ba kowa in Allah ya so Allah ya ba mu sa'a malam Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن shin ba su yi tadabburin alkur'ani su kalli yadda lamarin alkur'ani yake gudana walau kana min indi ghairillah da alƙur'anin nan ya zo daga wani Allah subhanahu wa ta'ala, lawajadu fi ikhtilafan kasira da an samu saɓani-saɓani mai yawa a cikinsa, domin kasancewar gajarta ilimi na halittu za a iya samun matsala, ka faɗi wata magana ‘yan an jima ka faɗi da ta saba mata, sai an ɗauko an nuna masu kace kai awo haka nan ne, to ina ganin na yi kuskure, ko ba haka ba, to Allah kuma kuskure baya kama shi, ko ba haka ba, la yadhillu rabbi wala yansa Allah bai bacewa Allah baya mantuwa dan haka shi yasa la wajadu fihi ikhtilafan kathira malamai suka ce wannan yake nuna in kaga ma'ana ta alqur'ani kamar tana son ta ci karo da ma'ana ta alqur'ani ko ma'ana ta hadisi tana son ta ci karo da ma'ana ta hadisi ko ta alqur'ani to kamar yadda shi zuwa ga malaman da Allah ya ba ilimi su za su nuna ma me ake nufi da shi an gane ni domin a zahiri waɗansu nasoshi zaka ga alamun kamar suna son su ci karo da juna to ba karo ne suke son su ci da juna ba ina fatan kun fahimta an gane wannan da kyau amma mutanen da suke neman shubuha mutanen da suke son su kawo fitina to su ne suke kokarin kullum su bar ayoyi akwai matsala saboda su samu kasuwar su ta rinka ci fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب wanda muka ce kuma sabanin da ake zance a nan bai daga ciki sabanin surori ko sabanin adadin ayoyi ko ko sabanin qira'at waɗanda suke mun yi bayanin su a jiya qira'o'i guda goma waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqira'at as-sughra da alqira'at al-kubra kira'o'i ne guda goma su ne suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk jami'o'in duniya inda ake karatun ilmu qira'at ana karatun waɗannan kira'o'in ne guda goma ina fata an fahimta kamar a ƙasar Azhar- a ƙasar Misra Jami'atul Azhar ana karatun ilmul qira'at Jami'a ta Madina ana karatun ilmul qira'at Jami'a ta Ummul Qura ana karatun ilmul qira'at Jami'a ta Baida wadda ke ƙasar Libya ana karatun ilmul qira'at da sauran jami'o'i na duniya waɗannan qira'o'in guda goma su ne suka inganta da haka kakka je ka ce qira'a biyu ne ko qira'a uku ko qira'a bakwai kamar yadda yake a bakin waɗansu ɗaliban ilimi Allah ya ganar da mu sai Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amr
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتهم الشيطان إلا قليلا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa idza ja'ahum amrun, idan wani al'amari ya zo musu min al'amni wanda ya shafi aminci zaman lafiya, awil khaufi ko ko abin da ya shafi tsoro tunda al'umma tana tsakanin tsoro ne da zaman lafiya, ko ba haka ba, kullum haka ne ake a cikin duniya. Babu radda za a zama a ce kullum ana cikin tashin hankali kuma ba yadda za a yi a ce a zama ana cikin zaman rashin lafiya, mai wato tashi- zaman lafiya ko da yaushe. In kuna cikin zaman lafiya me ake jira? tashin hankali ya zo in ana cikin tashin hankali me ake jiran ya zo zaman lafiya haka ne duniya take wani lokaci a samu zaman lafiya wani lokaci a samu tashin hankali saboda abu- akwai abubuwan da suke kawo tashin hankali a cikin al'umma suna da yawa daga cikin su akwai kafirce ma Allah subhanahu wataala daga cikin su akwai rashin adalci daga cikin su akwai saba ma abubuwan da su ne kowa ya ittifaki akan su ina fata an fahimce ni an riga an yi ittifaki kowa ya yarda sai waɗansu su ce a su ba su yarda ba ko ko a aza doka ta taka mutane wanda ya ce shi ba za ta taka shi ba wannan ba zai ka zaman lahiya a duniya ba ina fata an fahimce ni ko ko a hana mu mutane al'umma ta zaɓi wanda ya isa ya jagorance ta ina fatan kun fahimce ni waɗansu mutane suna son su hana turawa abin da yasa duniya ba ta zaman lafiya an gane ni suna son su hana mutane su zaɓi wanda suke so su suke son su kawo wanda zai yin jagoranci a cikin al'ummomi ƙasar somaliya abin da yasa ta ƙi samun zaman lafiya me yasa saboda wanda turawa suke son shi jagoranci ba shi da ke jagoranci ba ƙasar liberia wanda Amerika take son ya yi jagoranci da bai yi jagoranci ba aka kama yin tashin hankali sai yanzu da am- an ka samu aka kawo wadda take da nationality ko kuma nationality ta ƙasar Amerika ita ce take mulka 'yan ƙasar Liberia kun ji hadda eh, prime minister eh, Isra'ila ya zo wani taro da an kai na Afirka ko ba haka ba a ƙasar Liberia saboda ita Amerika ba ta wata ƙasa mulkin mallaka ba in ba ƙasar Liberia ba sannan sauran ƙasashen ita Isra'ila ba ta da izinin ta kutsa su jiya ta yi biki Isra'ila na cika shekara hamsin da yakar musulmi da samun nasara akan musulmi ina fatan kun fahimce ni to kun ga duk inda aka ce ga wanda al'umma suke so turawa ba su son shi ba za su taɓa yarda ba sai in kuna da ilimi kuna da wayo kun san ciyon kan kusan nan ku yi tsaye tabbas ku zaɓi wanda zai jagorancin ku amma in ba haka nan ba sai dai a ci gaba da yaƙi kullum sai wanda suke so shine da jagorancin al'umma ina fata kun fahimta don haka Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce idan suka samu labari zaman lafiya ko tashi hankali a za'u bihi za a yaɗa shi nan da nan da labari ya zo sai a yaɗa shi dama mummunan labari yana yaɗuwa ne da gaugawa ina fata an fahimce ni to wannan kuma abu ne wanda ba shi ake bukata ga musulmi ba domin labari abu ne wanda yake na da alaka da hankulan al'umma da tafiyar da su imam al-qurtubi yace wal ma'na abinda ake son a ce annahum idza sami'u shay'an min al-umur idan suka saurari wani al'amari an gane ni wani abu na al'amurra fihi amnun akwai aminci akwai farin ciki nahwa zafril muslimin wato musulmi sun samu wata cin nasara misalin kidan musulmi sun sa- sun samu cin nasara an gane ni wa qatli aduwwihim kuma sun samu kashe makiyansu kun ga wannan al'amari ne wanda musulmi suna jin daɗin shi ko ba haka ba awil khawfi ko ko abin da ya samanto na kash- na jin tsoro wa hadha diddu hadha kenan shi wannan al'adha wato al-khawf diddu al-amnina yace azau bihi ai afshauhu za su yada shi wa azharuhu za su nanata shi ina fata an fahimce shi su fitar da shi a sarari kowa ya jiya wa tahaddathu bihi za su tattauna akan shi qabla an yaqifu ala haqiqatihi kafin su tabbatar da haƙiƙanin wannan labari waɗansu malamai suka ce wannan aya ta sabka ne akan da'afatul muslimin musulmi waɗanda suke masu raunin hankali ba san inda an ka sama gaba ba wani malami kuma da ake cewa ibnu zaid yace a'a wannan aya ta sabka ne akan al'amarin munafikai ina fatan kun fahimta nan abin da ake son a ce kenan me yasa mutane da sun samu labari ba abin diddigin labari ya aka yi turawa suka fi mu sanin tsarin labarai a wannan lokaci yanzu munan muna nan dan Afirka dan Niger ko dan Najeriya duk labarin da zaka ji a gidan rediyo ko gidan TV na Niger ko na Najeriya ba zaka yarda da shi ba amma kana jiran sai BBC ko America ta baka labari ko RFI sannan ka yarda cewa labarin gaskiya ne ina fata an fahimce ni sai zama to kenan hankulan mu turawa ne suke tafiyar da su abinda sun ka gaya mana shine gaskiya shine gaskiya abinda suka ce ƙarya shine ƙarya shi yasa hankulan namu ma suna bayan su waɗansu malamai suke bayani suka cewa al'aya nazilatun fi saraya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin at-tafsirul mawdu'i na nukhbatun min al-ulama sun ka ce wannan aya ta sabka ne game da sha'anin runduna wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake turawa ta je wajen yaki wa bu'uthihi da mutanen da yake turawa wa kana almunafiquna su ko munafiqai sun kasance yashrahuna ila ma yasu'u ila ma yasu'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kenan suna gaugawa suna kwadayi shine yashrahuna suna kwadayi su ji abin da zai bakanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rai fa idza tara'at lahum shubhatu amnin idan alama zaman lafiya ta samu musulmi an gane ni aw futiha alaihim ko ko Allah ya musu budi na cin wata nasara haqqaruha wa sagharuha sai su ce kai wannan abu ai ba wani abu na ba dan an tura mutum goma sha biyu sun yi kaza ai ba su wata nasara ba su karantar da abin wa haqqar wa sagharu sha'anaha su karantar da sha'anin wannan al'amari wa azau bi dhalika tahqir wa tasghir sai su ce kai ka ku ji tsoron su wanda an ce muku sun yi nasara sun yi kaza sun yi kaza wannan ba komai bane ina fata an fahimce ni to wa azau bi dhalika tahqir wa tasghir wa idha tara'at alaihim shubhatu khawfin idan kuma aka zo musulmi sun samu wata alama shubha ta jin tsoro kenan sun samu matsala an gane ni aw musibatun shubhatu khawfil muslimin aw musibatun nazalat bihim ko ko musiba ta samu musulmi azzamuha sai su girmama ta ko da mutum guda an ka kashe sai su ce an kashe mutum 30 wanda shine abin da yake faruwa yau in ana yaki da turawa in an kashe musu mutum 100 sai su ce an kashe mutum biyu in sun kashe musulmi mutum daya sai su ce an kashe mutum 100 saboda a sa muku tsoro a cikin sukatanku kaji ashe wannan abin ashe bayo an kasaba ba azzamuha wa azau bidhalika ta'zim sai su yada wannan cewa an kashe an kashe sai ku ji tsoro ku sa tsammanin cewa al'amarin ba zai yiwa ba aw afshahu bainan nas ko ko su yada shi a tsakanin mutane malaman sun kace wa rubbama sa'adahum fi nashrihi ba'd jahlatil muslimin wato sashen jahilai daga cikin musulmi waɗanda ba su da ilmi kwakwara sai su taimaka ma munafikai wajen yada mummunan labari wato afa'ul iman da masu karamcin imani ko raunin imami mimman qallat khibratuhum wanda khibrar su sanin su game da addinin musulunci yayi karamci wa fahmuhum da gane su bi haqiqati din game da haqiqanin addini wa ahdafihi da burin addini yana da kyau ka gane shi labari in an zo da shi menene dalilin zuwa da shi shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane kuma ko gaskiya ne mi ake son a ce akwai lokacin da labari gaskiya ne amma ana son a karya ka ne ko ba haka ba da haka ba za a aiki da shi ba lokacin da aka ta yakin Ohudu da aka zo aka ce an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me aka so da wannan an so musulmi shi kidan kowa ya aje makami an ci an ci musulmi an ci musulmi yaki ko ba haka nan bane amma wani ta wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kuma aya ta zo mutabiqa lima jaa bihi dan haka dan an ce manya manyan mutane waɗanda ake ganin kima su a cikin al'umma kullu ana so a bata musu suna to za a kalla tana yiwa an kirkira musu ƙarya malam bahaushe yana cewa in ka wuce sata baka wuce zargi ba ko ba haka nan bane to sannan kuma abu na biyu babban mutum wanda ake son a yaɗa mummunan al'amarinsa in ba yayi yawa ba kullun kaskantattun mutane mutanen da ba su da wata kima cikin al'umma abinda suka so a samu kuskuren babban mutum a yada saboda mi saboda a ce wannan mutumin daraja ce ta zube sun kayar masa da daraja to shi yasa in kana da hankali an ka ce ai wani shi abinda ɗaya ka so hiji an ce a ce an kama wani mallami da wata mata shi kenan sai ya ɗauka shi yaɗa ai ba ku samu labari ba an ce an kama mallami da wata mata wai ma'ana tun da malam na cewa zina haramunta kuma an kama wani malami ya yi zina to shi kenan kamar kowa shi ta yi zina shi kenan an huta subhanallah yana da kyau mu gane irin waɗannan don haka ba alkhairi bane mutanen da an ka san suna da kima da daraja cikin al'umma a rinka yada munanan labari kamar yadda irin yadda yan jarida suke so saboda a kayar mu da masu imani kima su da mutuncin su babu ruwan mu sai kaji an ce a'a ai an ga wani dan sarkin makka wai america cikin otal shi na shan giya to in an ga dan sarkin makka cikin otal shi na shan giya wannan shi ke nuna da'awar da saudiya take yi ko ko taimakon da saudiya take ma musulunci ba gaskiya bane ina ruwan mu dan sarkin makka an kace mu bi ko Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khalas ina ruwana da wannan da haka neman kuskuren waɗansu mutane waɗanda suke taimaka ma addini don saboda a yaɗa shi a lalata addini in musulmi suka gano wannan ba yarda kamata su yi da wannan ba ko sun gano hakikanin al'amarin hakan na ya kamata su kau da kai ba abu ne na yaɗawa ba domin addini ake son a rusa ba waɗancan mutanen ba kun fahimce ni da kyau shi yasa نخبة من العلماء أتكن التفسير الموضوعي سكتي ونحن نعرف في أصلنا الحالي a wanga zamani da muke ciki don waɗanda suka rubuta wannan tafsirin a wannan lokaci suna raye tare da mu suka ce cikin zamanin da muke ciki mun san ahammiyatal harbin nafsiyya muhimmancin yaƙi yaƙi na karya lagon zukatan mutane yanzu da duk muna yanzu tsoron turawa muke yi tsoron da muke yi ba turawa saboda kullum ana muna finafinai ana ba mu labarin sun san duk abin da muke aikatawa shi yasa sai a ce kai baka iya yakar su baka iya kaza baka iya kaza amma gashi nan sai a kai musu a yi yaki da su a kai musu hari na walakanci wanda sai su rasa yadda za su yi ina fata ku fahimce ni to kullum sai suna nuna mana su adda technology ba mu da komi wa ahammiyata harbil isha'at kuma da muhimmancin yaki na isha'at a yada labari sai a bugo a ce ai musulmi wanda kuke ganin kima tai kaza to ai kaza ne kwanakin baya shekarun baya bayan an kashe kadafi sai aka kirkiro a cikin internet sai an ka ce usulul qazzafi yahudiyya asalin kadafi ba balarabe bane ba yahude ne kai dan Allah yanzu wannan magana mutumin da ya shekara 42 yana mulki a kasashen larabawa yanzu kuma a dawo a ce asalin shi ba yahude ne ya an kai larabawa suka bar shi zuwa jagorance su kaga mi ake son ayi saboda ana son mutane su daina kallon Gaddafi da tarihinsa kawai su ce ai asalin shi ba Yahudi ne to shikenan magana ta kari to in ba Yahudi ne sai an kai mi da aka ce ba Yahudi ne sai aka yi ya kamata musulmi su fahimci irin waɗannan yaƙi yaƙi da turawa suka yi muna sai waɗansu suka ce ko ko a nuna maka cewa ɗan sarkin makka ya je a otal kwanakin baya akwai wata jarida da suka buga wai an gwado wai sarkin makka wai shi na shan giya gaskiya ne ƙarya ce Allahu alam to amma yanzu a ɗauki hoton sarkin makka ce na shingiya to dan sarkin makka ya sha giya misali da ake faɗa wai wasu musulmi ba su gane cewa addinin musulunci ake yaƙa da shi amma sun da suna ƙyamar sunna to abin da za su yaɗawa kenan sai a ce ai an ce sarkin makka shi na shan giya don dai a ɓata sunan mi a ɓata sunan sunna yana da kyau musulmi su fahimci wannan ina fatan kun fahimce ni kuma ga ƙarya yanzu ana iya ɗaukar hoton ka a haɗa da wani mata shikenan a ɓata maka suna kwanakin baya a cikin internet sai aka ɗauko hoton shak kabiru gombe sai aka ɗauko hoton wata mata sai aka haɗa kamar dai tare suke sai aka ce kun ga hoton kabiru gombe malam kabiru gombe ko shak kabiru gombe masu kafirtar da mutane a najeriya don da ya bata mishi suna ina fatan kuna fahimta ta wai wata mace ta dauko salula hakan ga wanda ita da kabiru gobe suna tsaye hakan ga yau aka fara wannan an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta jira an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sace wani dan tafiya koyi makarsa an ce kaza an ce kaza ta haka dole na musulmi mu zamanto mun san abin da muke yi bai yiwa a ce labarin jagororin al'ummar musulmi wajen turawa mu karbe shi kuma su waɗannan makiyan Allah ne makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu taimaka musu su rusa addini ba mu sani ba ina fatan kun fahimce ni malamai suka ci gaba da cewa wato mun san tasirin labarai wa ta'siriha ala nafsiyatil umma bi shaklin am duk musulmi sun rudu da turawa babu wani labari in ba na turawa ba wa ala nafsiyatil muqatil kuma akan mutumin da je wajen yaki yau duk yakin da turawa suke yi da mu in suka tashi ba mu tsoro sai a ce ai sun kai gari kaza sun kame gari kaza sun kame gari kaza su ko alarki ba su kama gari ko guda ba sai ya zamanto kowa yadda makami ya gudu ina fata an fahimce ni ala wajhil khusus akan wato kasancewa shi yana fagen yaki akan khas wato sha'ani ne yake khas wali hadha sun kace don haka yunkiru Allahu azza wa jalla Allah yana musu ga wanda yubari yubadiru nashra khabarin qabla an yatahaqqaq ya yada labari kafin ya samu asalin wannan labari ya san hakikanin sa mu ko yau in ka zamna ko cikin azumin nan duk fara da ka gani ana zamne sai ka bincika ka gani in an ka faɗi magana 950 in an kawo magana dubu to in ka bincika ɗari tara da hamsin da biyar ko da shidda ko ɗari tara da tamanin duk ƙarya ne babu magana wadda ta akudi an ce wane ya yi kaza an ce wane ya sai gida kaza an ce farti kaza zai ci ai nan da domin dizinaf kaza za a yi ai wane an ce ya aure wanci wane ya saki wanci wane ya yi kaza wane ya yi kaza to duk wanda ya faɗi magana kace don Allah wai wai asalin wannan magana ina ka samu ta suka ce ka je wata magana banza shi na son shi bata mana fada saboda wai labari ba abin diddigan shi shi ko Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu abin diddigin lamari ya za a yi a ce kowa shi na karban magana da babba da da babba da karami kowa magana karba ne shike yi babu wani abin nan malamai suka ce illa an ya tahaqqaqa aw qabla an ya'rifa muhtawa al-khabar ko ko kafin ya san abinda labarin ya kumsa wa dilalatahu da abinda labarin yake shirya suwa zuwa gare shi tana yiwa labarin gaskiya ne amma mummunan niyya aga waɗanda suke son su yada shi lokacin da bamu gano niyyar su ba sai mu je sai mu yi aiki da wannan labari karshe kuma sai abin ya dawo mu musulunci da musiba mai girma Allah ya kanar da mu shi yasa ibnu kasir shi ma yace inkarun ala man yubadiru ila al umuri qabla tahaqquqiha akwai musu Allah yana yin musu ne ga wanda yake gaugawan yada labari kafin ya tabbatar da ita fa yukhbiru biha ya bada labari wa yufshiha ya yada ta wa yunshiruha ya daidaita ta wa qad la yakunu laha sihha kuma tana yiwa labarin nan ba labari ne gaskiya ba sai mutane sun dauke shi duka ya yadu karshe a zo a iski labarin nan ƙarya ne shikenan lokacin da Amerika za ta kai Saddam Hussein hari aka ce akwai makaman nukiliya shin da makaman nukiliya aka je aka yaki aka kare babu makaman nukiliya to yanzu ina Bush yake ina Tony Blair ina waɗanda sun kadari musu gindi ina musulmin daga cewa Amerika gaskiya gare ta akwai makaman nukiliya kaza kaza kaza kaza ina suke babu sannan ko Saddam shi na da makaman nukiliya to mine ne matsala ita Amerika ba ta da makaman nukiliya kai mutum yayi makami ya aje gidan shi don ya kare kanshi kai a ce baka da izinin kai makami ka kare ka kare gidanka wani na faɗi wannan magana shi muke tambaya babu amma mutane ba su ganewa ina fatan kun fahimce ni Allah ce walau radduhu ila rasuli da dai lokacin da labari ya zo mutane sun maida shi zuwa ga manzo an gane ni wa ila ulil amri minhum da kuma shugabannin ne daga cikin su la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke istinbatin wannan labari sun fahimci abin da ake nufi shi yasa hadisai da dama suka zo suka yi hani da yada labari baka tabbatar da shi ba hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga abu huraira radiyallahu anhu yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qal kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutun ƙarya ya zamanto yana bada labarin duk abin da ya jiya da an faɗi magana an ce kaza an ce kaza an ce kaza a riwaya ta Abu Dawud kafa bil mar'i isman ya ishi mutun zunubi an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya bada labarin duk abin da ya jiya wannan ba a so mutun ya aikata wannan ina fata an fahimce ni sannan kuma hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim daga mughira dan shu'ba Allah ya kara yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha an qila wa qala ya hana qila wa qala malam Bahaushe ce qila wa qala ita kalima ta qila wa qala ba Hausa bace qila fi'ili ne mabniyun lil majhuli ko alama lam yusammi fa'iluhu qila an ce ba Hausa bace asalinta qala kuma ya ce ko ba haka ba qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni da'irun fil ardi khalifa qila kuma an ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i قيل يا نوح اهبط بسلام منا وقيل بعدا للقوم الظالمين amma gaba ɗaya malam bahaushe sai ya kamfato wannan kalima gaba ɗaya ya sakkaro ta ya ciro sai kawo cikin sai ce kila wa qala ina fata an fahimce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kila wa qala kawai an ce an ce kila qala in ce an ce an ce an ce wa yace kawai dai wani ya ce wani ya ce wani ya ce an ce an ce an ce to ina magana take ibnu kasir yace ai allazi yuksiru min alhadith wanda yake yawaita magana amma yaquluhu an-nas abinda mutane suke faɗa min ghairi tasabbutin ba tare da an yi bincike ba wala tadabburin ba tare da an yi tadabburi ba mi yake kai ya kawo mi ne ake son a ce da wannan magana wala tabayyunin ba tare da an bi diddigin magana ba kaga wannan shine abin da ba a bukata ga musulmi mu ko mu shine abin da fi sauki gare mu duk da turawan da ba su da imani sun fi mu bin diddigin al'amari a yanzu dan mu abin da kake bukata kawai a ce makiyin ka daina in dai makinka na yafi an ka ce makinka kaza wato yanzu matsalar da muke fama da ita da za a zo a ce musiba ta samu makinka to baka matsaya kai bincike sai ka zo sai ka iske mutane waɗansu da irin wannan suke samun abincin da suke ci in suka je gidan wanga alhaji suka zauna sai su ce ai alhaji baka da labari wani alhaji wani ya sai da gida ne na kaza ya sai da gida ne na kaza a ce a wace alhamdulillah sai a samu mai jika goma ko da gaskiya ne ko da ƙarya ne shi dai alhamdulillah an ce dai ya sai suwa kiran ma'ana ya fara talaucewa ina cikin wani hali ko ba haka ba hadisi kuma ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Huzaifa ya ruwaito shi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Huzaifa yace manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace bi'sa matiyatir rajuli za'abu akwai riwayoyi daban-daban amma wannan riwaya ta Abu Dawud tana wajen Huzaifa yake cewa bi'sa tir da taguwan mutum in an ce matsiya taguwa abinda kake hawa ya zama to dan adam bai da maganar da yake hawa za'amu sun riya sun faɗi kaza sun ce kaza sun ce kaza shikenan sai ka ɗauka kai baka sai kai ta yaɗawa har ka zama makaryaci sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi yake cewa man haddasa bi man haddasa bi hadisin wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibina duk wanda duk wanda ya ba da wani labari kuma yana ganin cewa labarin nan yana yiwa ya zan ƙarya to wannan mutumin makaryaci ne in dai haka na ganin cewa yana yiwa ya zan ƙarya kuma kaje ka faɗa to kai ne a makaryaci domin an umurce ka haka bi diddigin labari sai a sai a yada ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza hadisi kuma ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim wata rana umar ibn al-khattab anna hina balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tallaqa nisa'ahu sayyidina umar aka zo bisa da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa to irin wannan labari kaga yana da girma ko ba haka ba faja'a min manzilihi hatta dakhala almasjid sai ya zo daga gidansa har ya zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fawajada an-nasa yaquluna dhalik sai ji mutane suna faɗin irin wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa kusan babban mutum ko ba haka ba da an ce abu ya samu da shi ko karami ne sai duniya ta jiya ko ba haka ba in kuma kana da mata mai kyau suna jiran ka sake ta dan haka duk waɗanda ka je neman aure tare da su ka kada su ko ba haka ba wallahi suna nan suna jiran su je ko saki nauna kai mata da kai mata dai ce ce an ce ya sake ta in yan maido ta sai su ci da hannu ai haka ku bar shi da muna muna jira ne don haka hattara da kanka hina tallaqa nisa'ahu faja'ahu min manzilihi hatta dakhala al-masjid fawajada an-nasa yaquluna dhalik sai ji mutane suna ta faɗi irin wannan magana falam yasbir bai yi haƙuri ba hatta ista'zana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da yan nemi an gane ni yan nemi izinin shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ista'zana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an gane ko da yazo fastafhamahu sai Umar ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atallaqta nisa'aka shin ka saki matanka قال لا يتي آآ فقلت الله أكبر سيدنا عمر يتي ريتي الله أكبر كوكما رواية مسلم فقلت أطلقتهن نتي كاسا كيسو فقال يتي لا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي آآ من سكي ما تنبا فقمت على باب المسجد sai na zo ne tsaye a kan ƙofar masallaci fana daitu bi a'la sauti sai na ɗaga muryata sai na ce lam yutalliq rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama nisa'ahu manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai saki matansa ba abinda wadansu suke bukata wa nazalatil aya sai wannan aya ta sabka wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum sayyidina umar yace fa kuntu ana istanbattu dhalika al-amr ni ne ni istinbatin wannan al'amari kun ga dai a takaice waɗannan ayoyin suna son su nuna mana cewa yaɗa labari haka kawai babu dalili babu diddigi abu ne wanda ba shi ne ake so ba baki saurin motsawa gare shi labarai yanzu mutum na zaunawa ya ji daɗi ya ƙoshi sai ga wacce magana ce kamata ya kira sai ce ga kaza kawai sai a ce ai ta tafiya ai ta tafiya ana aiki da wannan magana sai an zo ƙarshe a ce ba gaskiya bane walau radduhu ila rasul malaman nukhba suke cewa nukhbatun min ulama da ke suka rubuta tafsirul mawdu'i suka ce wa yutalibu Allahu almu'minin Allah ya bukata ga mu'minai an yaruddu amsal hadhihi alqadaya su mai da irin waɗannan qadiyoyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila qiyadatihim koko zuwa ga shugabannin su kowa yana da shugaba koko bayan mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koko ko yana da rai shugaba na wani yanki ina fata an fahimce ni almu'ahhala waɗanda suka cancanta li ma'rifatil umur su san al'amurra wa haqa'iqaha da haqiqanin al'amurra fa yastanbitu hukmaha su yi istinbatin hukuncinta wa ya'rifu atharaha su san tasirinta wa dilalataha da abinda ta kumsa min kitabillahi amma in za a istinbat din a kuma zuwa ga littafin Allah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma da sunna ta manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wal qiyadatul mu'mina shugabannin ne masu imani na mu'minnai ba kowane shugaba ba hiya allati tamliku istinbat al haqiqa su ne suke iya istinbatin haqiqa ne al'amari yanzu konan zaman da muke yi nan yanzu musulmi mufti nawa gare mu cikin abin da masu ba da fatawa suna da iyaka duk kowa mufti na babu mutumin da ba mufti ba cikin musulmi mutum ko bai yi karatu bai an ka zo an kai mai fatawa sai ya baka fatawa kafin ka samu mutumin da za a yi ma fatawa ya ce to wallahi ban sani ba amma ka je wajen malam wani ko ko ina da namba ta malam wani bari in kira shi baka samu wani mi a hukuncin kaza sai ce kai kaza ne haba in ya gada ba ya ce halal in an jima ya ce haram in an jima ya ce makaruhi kawai kai ko an ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum al'amari in yazo in ba a san hakikani ba a koma zuwa ga ma'ilimta su yi istinbadi su bada fatawa shi ko kowa ya kama kai ne kama maka ne kujerar fatawa shina da mata hudu ya zo ya zamna kowace tana mai fatawa shina ba ta amsa babu aya babu hadisi tun da shi an mijin su khalas magana ta kare Allah ya shirye da mu malamai waɗanda suka rubuta at-tafsirul mawdu'i suka ce wa haka za kana alqur'anu yurabbi al-ummata al-islamiyya haka ne alqur'ani yake tarbiyyantar da al'umman musulmi fa yaghrisu al-iman yana shibkar da imani an gane ni walwala'a da biyayya lil qiyadatil mu'mina ga shugabannin mu'minai shugabannin mu na musulunci dole musu biyayya an gane ni wa yu'allimu nizam al-indibat kuma yana koya muna tsari na wato tafiyar da al'amurra fi jihadil a'da wajen yaƙin maƙiya fi dakhili wal kharij a ciki da waje fi ayatin wahida a cikin aya guda Allah kawo yadda zamu tafiyar da labarai au juz'in min hako ko sashi daga cikin ta wannan tarbiyya ce ta musulmai gaba daya to amma shin ana yi ba a yi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sani ya kamata mu ji tsoron Allah ƴan uwa musulmi aya ta kawo zancin istinbati malamai da suka zo kai kana ji ana cewa menene istinbati ibn kathir yace abinda ake nuhi da istinbati asalin sa a cikin larabci shine istikhrajul amri ka fitar da abu yace laraba suna cewa istanbata rajulul aina mutun ya fitar da ruwa daga cikin korama koko daga cikin ya haka ya fitar da ruwa idan hafaraha idan ya haka ko yayi rame ko yayi gina wastakhrajaha min qururiha ya fitar da ita daga zurfinta daga cikin inda take asalinta kenan shine istinbati daga annabtu ne wato awwalu ma yakhruju min al-ayn ruwan farko to shi ko hukunci aya ana iya karanta ta ga ma'ana kuna gani ga fili amma istinbati a gane tana dauke da wani hukunci sai wa sai waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba ilimi yastanbitunahu suke iya fitar da shi malamai suka ce da ana cewa istinbati sai hukuncin shari'a ko ba haka ba sai a ce an yi hukunci an fitar da istinbatin shari'a malamai suka ce a'a alqur'ani ana iya istinbatin kowane irin tsari ake so a cikin sa domin ba a fitar ba a sabkar da alqur'ani ba don saboda istinbatin ayoyi na fiqhu duk abin da rayuwar mu take gudana a cikin sa ana iya yin istinbati a fitar masa da hukunci kenan sai ya tashi daga al-istinbat al-khas zuwa ga al-istinbat al-am ko wani irin hukunci gaba daya kun fahimce ni sannan malamai suka ce istinbatin nan yana da sifofi daban-daban wani lokaci istinbatin nan yana iya ya bayyana kowa ya gane shi wani lokacin nan kuma istinbatin nan yana iya nisa ba kowa ke iya fitar da shi ba misalin istinbatin da kai kana iya fitar da shi ko ko kai tsaye mutum na iya ganewa shine malamai suka ce idan mutum aka umurce shi aka ce ka ce ma wane yayi kaza kai ne ka umurce shi ba kai ka umurce shi ba ko ba haka ba to kamar haka Allah subhanahu wataala ce wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara kaga Musa ba zai shiga ciki ba don Allah ce fa zabahuha wa ma kadu yaf'aluna wannan zargin duk da an kai bani Isra'ila annabi Musa bai ciki don mi don shi ce mai an kai ce musu su aikata da wanda an ka umurta yana shiga ciki da annabi Musa shi ba shiga cikin wannan zargi kun fahimta da kyau ina fata ana fahimta ta to kaga yanzu kai ka yi shekara nawa kana karanta waɗannan amma baka zo kai istinbatin wannan hukunci ba wani yana iya kuma yanzu ya fitar da wani hukunci wanda ba wannan ba kuma a cikin wannan aya amma istinbati wanda yake yana buƙatar sai an tsaya an nura shine kamar inda Allah subhanahu wataala ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab akwai abin lura to amma ba kowa yake gane abin lura ba na tafiyar da al'amura yanzu kun ga Allah ya halakar da al'ummomi da dama don me Allah ya halakar da su dan sabo ko ba haka nan bane amma mu ne sai a ce in ba a sabon Allah ba a samun ci gaba yanzu mu ne in ba an bar masu shan giya sun sha giya ba da karuwai sun yi karuwancin su da masu kiɗe sun yi kiɗe su da masu shirka sun yi shirka da masu kafirci sun yi kafirci da masu fitsara sun yi fitsara da masu ragaita sun yi ragaita da masu tambada sun yi tambada sai a ce Nijar ba a samun ci gaba alhali ko duk al'ummar da Allah ya halakar duk al'ummar da ta samu musiba ƙaryatar da manzo da saba ma Allah shi ke kawo mata tashin hankali kaga wannan ba kowa yake iya istinbatun shi ba shi yasa ɗaya daga cikin limaman Saudiya wata rana muna makka ya yi hutubar juma'a da ya kai ga wani wuri sai da ya kuka yana kuka wa mutanen ƙasar saudiya saboda ana son a kawo tashin hankali a rarraba kawunan al'umma yana maimaita wannan kalima yana kuka yana ce musu kunu mu'tabirin qabla an takunu ibra kunu mu'tabirin qabla an takunu ibra kunu mu'tabirin qabla an takunu ibra ku kasance masu lura kafin ku zamanto ku ne za a lura da ku ku zamanto ku ne abin lura ma'ana ka yi kokari ka ɗauki wa'azi daga abin da ya faru ga wani kafin ya zamanto kai na za a kallo ka zamanto wa'azi ga mutane shi yasa suke cewa Allahumma ja'alna mu'tabirina wala taj'alna ibra Allah ka sanya mu masu hankalta Allah ka sanya mu zan abin hankalta domin in mutun ya yi abin kunya an ka ce kalli yadda wani kasance kaga ai akwai matsala kenan kare ka zamanto kai kaga wani yayi kai ka abin ga kuma laraba suna cewa wasa'idu manitta aza bi ghairihi wanda ake ce ma mai hankali mai rabo mai arziki shine wanda ya dauki wa'azi daga wani sa in ka ga wani ya fada cikin dami kana ta ka shiga sai ka kauce to shine abin nufi to da haka dai istinbati abu ne wanda yake da bukatar mutane su gane shi amma ku saurara da kyau istinbati akwai lokacin da yake zamantowa istinbati ingantacce akwai lokacin da yake zamantowa istinbati ba ingantacce ba kakkace duk malamin da ya kawo istinbati dan an ce wani malami ya istinbati ka zabura ka dauka a'a wani istinbati ba gaskiya bane shirme ne ko ƙarya ce misalin istinbati wanda yake ingantacce kamar wannan misali da muka baku waɗansu malamai da suka dauko kissa annabi Musa wadda ke cikin suratul baqara wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ko ba haka ba to suka ce kasratu su'al tuaddi ila kasratu tashaddud yawan tambaya yana sawa a yawan tsawananta ma mutane inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara sai suka ki qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru an-nadhim qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah lamudrun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tasiru al-ard wa la tasqi al-harsa musallamatun la shayta fiha qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun kaga wannan istinbati sahihi ne domin tun lokacin an kace izbahu baqara ba a ce ja ba fara doguwa gajera kaza ku dai baqara an kace amma ud'u lana rabbaka sun ka tsananta sai an ka tsananta musu kaga wannan istinbati ai yayi ko to amma akwai wani istinbati ba gaskiya ba waɗansu malamai sai suka ce in ana zikiri ko ana ambaton Allah ko yin rawa tare da abin ga cikin cikin mata ya halatta menene dalilin ku suka ce Allah ce urkud bi rijlika hadha mukhtasalun baridun wa sharab urkud an ce ma annabi yaqub alaihi salam annabi ayyub alaihi salam afwan ka bugi kasa da cinanka ko ba haka ba sai sun ce arrakdu ma'anahu arraqasu abinda ake nuhi da wato ya bugi ƙasa da cinyarsa a'a abinda ake nuhi yayi rawa tunda mutumin da ke rawa ai yana buga cinanunsa ne ga ƙasa sai suka ce to don haka sun samu istinbatin ya halatta in ana zuwa a zo a rawa a bugi gaba a ji daɗi kaga wannan haza istinbatun batin wannan istinbatun ne bai inganta ba kamar waɗansu kuma da suka suka ce a'a ai maza ba su yin aikin haji ai mata ba su yin aikin haji sai mata ko ba haka suka ce ba imiye dalili suka ce Allah ce wa addin fin nasi bil haji ya atuka rijalan za su zo maka mazaje suka ce to ba a ce ya atuka wani sa'a ba shi ko bai gane ba na farko ya jahilci lugha domin mi domin rijalan nan jam'i ne na arrajilu alladhi yamshi alal ard mutumin da yake tafiya kasa ba jam'i ne na arrijalu ba shikenan sun kace ai mata ba su da haji shikenan ya atuka rijalan an kace kaga wannan istinbatin shi ma batilun ne don ma buniya ala batil fa huwa batil Allah ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila to shi ko wadannan fa ina zaka da su walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin ina fata kun fice ni sannan wasu kace a'a rijalan kin nan yin aikin haji kasa yafi na nesa malamai suka ce a'a nan rijalan wanda akusa ya zo ƙasa wanda yake nesa ya hau abin hawa ya zo domin da yin aikin haji ƙasa ya fi wanda aka yi sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hajji sa bai da daraja domin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hajja rakiban ya yi hajji ya hau abin hawa to kinan sai ka ce hajjin ka yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alada ya kamata a ji tsoron Allah malamai suka ce istinbati ana iya ɗauka aya ɗaya a yi istinbati da ita ana iya kuma ɗauko aya biyu ko uku ko hudu ko abin da fi haka a yi istinbati ifradan wa tarkiban in an ka ce ifrad a ɗauko aya guda Allah ce wamra'atuhu hammala talhatabi ko ba haka ba me zaka istinbati anan imamu shafi'i ya ce wannan aya tana nuna aure auratayya tsakanin kafirai a wajensu an tabbatar da ita don an ce imra'atuhu da ba mata ta ba sai a ce allati yazni biha amma wannan ya nuna kina an hatul kuffar sahiha aya guda ce to amma kuma wani lokaci sai an hada aya daya biyu sannan a samu istinbati kamar yadda sayyidina aliyu yayi istinbatin karamcin ciki wata nawa ne ya ce wata shidda ne aka tambaye shi da wani dalili ya ce Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salatuna shahara wata talatin ɗaukar cikin shi da yayi shi to sannan kuma wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini shekara biyu shekara biyu nau kenan kamilaini kuma cikakki wata 24 to cikin 30 in an ka hidda 24 nawa ke saura yan kasuwa eh ko bari mu ce bari mu haɗiye da mutane su gane a cikin miliyon 30 in an ka hidda miliyon 24 nawa suke saura har wanda a kwana yanzu shina tashi dan haka sayyidina ali radiyallahu anhu yace to kenan yayi istinbadin mace in ta haihu da wata shidda da ya zamanto dan halat kaga kowace aya akwai hukuncin da ta zo amma daga bayani da aka dauso aka samu wannan hukunci malamai suka ce istinbati bai tsaya ga abu guda ba ana iya yin istinbati cikin aqida a gano wani hukunci da Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubuna su kafirai game da ubangijin su an sha makance su to tunda ana magana kafirai to mu'minai fa mu'minai kinan yana nuna za su ga Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira tunda su kafirai an sha makance su al-sheikh sa'adi a cikin tafsirin sa yace da aka zo wajen yan uwa annabi yusuf ni suka ce ma annabi yusuf suka ce ma annabi yusuf afwan yace ma ɗaya daga cikin mutane yan uwa lokacin da ya musu fassarar mafarki ya nemi gare shi cewa ya yi mishi ya taimaka mai yayi bayanin akwai wani mutum wanda aka sa gidan kaso bai laifin komai ba ko ba haka ba wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma uzkurni inda rabbik ko ba haka ba nan in mun fassara inda rabbika mai gidanka ake nufi don sun fassara shi mai gida wasu sun fassara shi mai gida ba to mu dauki mai gida yace to wannan ke nuna cewa ya halatta ka nemi dan adam ya taimaka ma bisa ga abin da Allah ya bashi iko in cewa ne taimaka min ina son kaza ko ka bani kaza in dai yana da ikon ya baka ya halatta amma in bai da iko wani kai min arziki babu wanda ya sai wani arziki saiwa sai Allah subhanahu wataala amma wani kai min hanyar neman arziki dan adam yana iya ma neman hanyar arziki kun fahimci wannan sa'adi kuma ya sake cewa idan mutum ya ba da labarin wata musiba ta same shi amma ba don ya nuna cewa ba yana fushi da Allah ya ce babu laifi ‘yan uwa annabi Yusuf mi sun ce masana wa ahlana durru wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allah yajzi al-mutasaddiqin ko baka ba to annabi Yusuf bai ce musu wannan abin da kuka aikata haramun bane kuma Allah bai yi ta aqibi ba wannan ya nuna cewa mi wannan ya halatta kace wallahi wani yau ban da lafiya ko ko wallahi yau wani harkokin nan dai abubuwa dai sai an gode ma Allah ko ba haka ba to amma wannan zuciyar ka zaman to ba kana niyyar muzantar da ubangijin ka ba ko kana son ka kai karar Allah kaga in ba malami ba isa yayin wannan istinbati malamai suka ce ana iya istinbati cikin abin da ya shafi mu'jiza ta alqur'ani labaran da alqur'ani ya basuwa Allah ya ce kafirai kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha tace li yazuqul azab yanzu da aka bincike sai a gane ashe fata ita ce kashi 90 cikin 100 na zafin da dan adam ke ji ta hanyar fata yake zuwa ko ba haka ba to ashe in ta kare babu ciyo sosai sai Allah ya sake wata fata sai ce li yazuqul azab to kaga in kai istinbatin wannan mu'jiza ce ta alqur'ani kaga wannan kai istinbati wanda yake mai kyau sannan ana iya ai istinbati cikin alqur'ani amma ta hanyar lugha yaren larabci ko ba haka nan bane shi ne ake ce lugha ko to in an ka ce hada mide ne hada ya shirya suwa ko ba haka ba to shirya shin ta kware sai wurin kware ko ko sai mummunan wuri in an ce an shiryar da kai ha in an ce shirya mu dai abinda muka sani in an ce wane ya shiryar da wane ko ko an shiryar da shi to hakikatan tabbat hanya ce ta kware ko a'a wani lokaci ana iya shiryar da kai hanyar da ba ta gaskiya ba don Allah ce kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir kuma waqifuhum innahum mas'ulun ko ba haka ba احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يفعلون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم كشرية da su zuwa ga hanyar wutar jahannama kaga ashe wanga shari'a ko ba irin shari'a ce wanda mun ka sani ba sannan kuma in an ce imam mi ake nihi imam shine shugaba to ba sai shugaba ba na alkhairi ko mummuna ana samu a imma waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun kaga wannan istinbati ne na lugha sannan kuma akwai istinbati wanda ya shafi ilimi na wato usulul fiqh su ma suna istinbati ya suke yin istinbati sai a zo a iske wata aya sai a ce tana nuna hukunci kaza kamar inda Allah ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabbi hanyar da ba ta mu'minnai ba in mu'minnai sun kai ittifaqi kamar yadda zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ummati la tastami'u ala dalala al'umma ta ba ta ijma'i akan bata duk musulmin duniya sun yi ittifaqi akan abu kaza sai an ka samu wadansu sun fita ko ba haka ba to waɗannan mutanen batattu ne don Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kaga wannan istinbati ne ka ijma'i kuma ka'ida ce ta usulul fiqh ina ba ta amince ni ko kuma a ce maka at-taqlidul a'ma haram yin koyi da mutum ba tare da ka san dalilin sa ba haramun ne wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu mi bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana babu dalili kawai sun kabi abin da iyayensu suka zo da shi amma in ka san dalilin iyayenka to ya halatta ka bi su ko ko in ka yarda da imanin malami in kai baka da ilimin da zaka gano dalilin annabi annabi yusuf alaihi salam yace wattaba'tu millata aba'i sace ibrahima wa ishaqa wa yaquba kaga da yabbi su ma kana lana an nushrika billahi min shay akan dalili yabbi su ba wai ya bi su ba dan su suka haife shi ina fata mun fahimce ni to kaga wannan istinbati ne na usulul fiqh domin at-taqlid na daga cikin abubuwa na wato usulul fiqh sannan kuma akwai da ake cewa qiyasul aula qiyasul aula shi ne a kalli wannan da wanda ya fi girma to idan aka ce ana neman mutum ya kawo jika biyar wanda ya kawo jika goma ana so ko ba a so eh to shi kenan wannan shi ake cewa qiyasul aula faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kaga mithqala dharratin Allah ya ce to bale waɗanda sun ka kawo ba ni faɗi sannan kuma malamai suka ce ana istinbati cikin qadaya na fiqh ka zo ka iske aya kai istinbatin hukunci na shari'a a cikin ta malamai suka ce annabi yusuf imamu sa'adi da yazo yace ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhal ladhalimun sun nemi ya kyautata musu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin suna son ya kyautata musu to amma da yake akwai saban Allah cike ce inna idhal lazalimun da haka duk mutumin da yake son ka saba ma Allah ya gama ka da Allah don ka saba ma Allah ka kai ko ko in dai girma za a baka na duniya don ka saba ma Allah wallahi baka kyautata ba a'a kyautatawa ta zaman to karkashin abin da Allah ya yarda shi ne shi yasa in kana da awa kana faɗin gaskiya to sai a ce wani wato girman kai gare shi kun san abin da sake to yana da girman kai saboda bai saba ma Allah ya bi abin da mutane suke so su ko mutane ba su yarda suna da kima ba ba su yarda suna da daraja ba ko da ka ba su matsayin su sai ka saba ma Allah ka karkatar da aya ka karkatar da hadisi ka bi abin da ransu ga so sai su ce wancan malamin malamin kwarai sai ce malam kana gida ne an shira da mota sai a ce mallan da Allah ba yaron nan kile aji a cikin mallan mota da mai saboda mallan shi na yi musu abin da suke so shi na musu biyayya amma tun da kana cewa abi Allah ko ko kaza haramun na kowa yake aikata shi to kai ba dan kure kake ba ba mutumin kirki kake ba to annabi Yusuf ya ce inna idhal lazalimuna ba za mu yarda mu saba ma Allah ba mu muku biyayya dan kun ce inna naraka minal muhsinin ko ba haka ba sannan kuma malamai suka ce an yi istinbatin cewa lailatul qadri tana cikin watan ramadan dan Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sannan kuma ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka to can shahru ramadan lailatin mubaraka kenan ya dullu ala annaha fi shahri ramadan kaga wannan istinbati ne malamai sun kace ka hada ayoyin wallahi sannan ka gane shi sannan waɗansu malamai suka ce wannan yake akwai kuma istinbatin da an kai a cikin suratul qasas kana iya ka aure mace ko baka bata kuɗi ba ya zamanto akwai wani abu shine za a bayar annabi Musa sadakin shi na mata tai yace inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj kaga shayar da waɗannan shanun da yayi shekara da shekaru takwas ko goma akan sabani wajen malamai shine sadaki kenan ya halatta in ka ga diyar mutum kana so ko yar mutum kamar da suke faɗa kana so kai kuma baka da kuɗi sai ce ma to zo in kai masu na ka iya gina ce in ka gina min gidanka ta za a daura aure ya halatta ko ba haka nan bane kuma ko ba wannan ba ya halatta ya halatta duk abin da ba kuɗi ba tun daga annabi Musa alaihi salam ya shayar da ruwa sannan kuma malamai suka ce ana iya istinbati cikin ayoyin alqur'ani da za a tarbiyyantar da mutane an gane ni idan mutum ya ce kawo ɗanka in koya mai wasa kana bashi shi ya halatta suka ce a'a ba a koya ma mutum wasa a dai koya mai karatu yan uwa annabi yusuf sun ka ce arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizuna kaga za a koya mai wasa kenan da haka waɗanda ka cewa kawo ɗiyansu a ce a koya musu wasa ko habbiyan kuɗi suke yi a manya manyan abin da na wasa suna ganin ɗiyansu za su samu avenir ba a samu avenir sai an bi Allah sannan daga cikin uslubi na tarbiyya an ka ce afala yatadabbaruna alquran ba ita muka fara karantawa ba ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا wani malami yayi istinbatin hukunci anan na tarbiyya yace duk wanda ya wallafa littafi in yayi kuskure ka ku kama shi don mi don littafin Allah ne dai abba a samu kuskure a cikin sa kenan don an ce malamin ka yayi kuskure ko ya bada fatawa ta saba Allah ya ce lawajadu fi ikhtilafan kathira qur'ani ɗaya ne ba a samu kuskure a cikin sa kenan da haka dan mi zamu zargin wadansu in sun yi kuskure mu nuna musu kuskuren su in sun karba su da su gare su ta kare in su karba ba gare su ta kare amma malamai sun kace istinbatin nan yana iya daukan ma'ana gaba dai wala taqrabu zina ka kusanci zina duk abin da zai kai ga haramun haramun ne kaga saddu zara'i imamu malik ya istinbatin wannan sannan ana iya istinbatin wani hukunci guda cikin aya guda wannan yan uwa bayani ne wanda ya shafi istinbati amma ku sani kafin malami yayi istinbati malamai suka ce akwai sharuɗa na farko malamin nan ya zamanto aqida sai aqida ce ingantatta abu na biyu tafsirin da aka yi ma aya na farko ya zamanto tafsiri ne ingantacce abu na uku ya zamanto malamin nan ya san lugha ya ya san lugha sani na gaskiya abu na hudu sannan kuma ya kasance ya san hanyoyin da ake bi ana yin istinbati sannan kuma malamai suka ce in za a yin istinbati shi abin da za a yin istinbati yana buƙatar sharuɗa alal aƙalli guda uku sharaɗi na farko ya zamanto abin da ra'ayi yana shiga a cikinsa ba ka zo kai istinbatin sifa Allah ka ce a to nan Allah ya ce inna Allah sami'un alim na Allah ya ce wallahu ghafurur rahim sai ka sa kuɗa suka ce to bari in yi istinbati in kirkiro ma Allah wani suna nan ba a yi istinbati domin al'amuran aqida ba a yi istinbatin su zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan in za a istinbati a gane ma'anar tana da alaka da lafazi don ka a koma zuwa batiniya a ce a dauko a ce wa aqimus salata wa atuz zakata sallah ba ana nufin irin wannan sallah ba kun san su batiniya ka shiga fassarawa a'a dole in za a istinbati sai akwai alaka tsakanin lafazi da kuma ma'ana in babu wannan kuma ya zan ba istinbati bane sannan kuma in an yi istinbati mutum ya gano wata ma'ana a kawo aya a kawo hadisi a gani in musu saba musu ba in mutum ya yi istinbati ya zama to istinbatin shi ya saba ma aya ta alqur'ani ko hadisi ba abi yanzu waɗanda sun kace wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan za su zo maka suna mazaje kaga wannan fassara ta saba mu ta saba mu nasoshin alqur'ani domin Allah ya ce walillahi ala nasu hajjul baiti man istata ilayhi sabila kai ko kace mazaji sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haji tare da matansa kuma duniya ba a gushe ba maza da mata suna zuwa su bi aikin haji ko ba haka nan bane to kaga anan wannan istinbatin da ya saba ma alqur'ani ya saba mu sunna sai mu watsar da shi mu bar mai abin shi kuma istinbatin nan in za a yin shi sai an bi hanyoyinsa hanyoyinsa na farko suka ce akwai wani abu da ake ce ma al-ishara aya ta zo bata faɗi abu ba amma in mun kalle ta shi take nufi mutumin da yau waye safiya yana da janaba akwai azumin sa ko babu mutum me yana da janaba sai safiya ta waye akwai azumin sa ko babu kuma bai yi wanka ba akwai azumin sa to menene dalili sai mun yi istinbatu Allah subhanahu wata'ala ce uhilla lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum da daddare an halatta muku ku sadu da matanku kenan har zuwa ƙarshen dare minti dai na dare kana da damar da zaka saurara da iyalinka to tana yiwa ka kare kenan saura sai gonda 30 sai kuma safiya ta shigo kaga tunda an halatta ma har zuwa ƙarshen lokaci kenan ko ya halatta ka waye safiya kana cikin janaba ina fata kun fahimce ni to kaga wannan sai an yi istinbati sosai sannan ko ko malamai suka ce ai istinbati da abin da suke ce ma al mafhum mafhumul muwafaqa shine abin da zo daidai da ma'anan nafsi kamar inda Allah ya subhanahu wata'ala yake cewa wato innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara shi Allah ce ko to mutumin da ya kunna musu wutawa kaga wanda ya koya musu wanda ya kunna musu wuta da wanda ya ci su da wanda ya kaza da wanda ya bata su da wanda ya yi wani abu wanda bai dace da su ba duk tahiya guda ce ina fata an fahimce ni to kuma inda Allah ya ce ma mutum fala ta kullahu ma uffin kakka ce ma iyayenka uffin tir to wanda ya buga fa zulubin shafi girma aiko tunda an ce kakka ce tir ko kakka ce char sai ka buga irin abin da suke cewa yanzu mutum ya kai iyayen shi can washar anta za a je a kulle mahaifinsa kaga wannan aya ta nuna mana bil mafhum cewa bugu ma ya fi matsala bisa ga cewa tir sannan kuma akwai abin da ake cewa al mafhumul mukhalafa shine duk abin da ya saba ma abin da aya ta faɗa to ya shiga cikin hukunci al hajju ashhurun ma'lumat Allah ce shi haji watanni ne sanannu to kenan in waɗannan watanni suka wuce ana yin haji shi yasa ba a yi sai wanda lokaci ya kai Allah ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kuna itikafi a cikin masallaci ana yin itikafi inda ba masallaci ba don Allah ya kawo fil masajid dan malamai sun kai istinbatin wannan ina fatan kun fahimce ni to dai a takaice za ku iske kowane lokaci ana kawo aya sai a fitar da hukunci malamai cikin fahimtar da su kai ma aya ne mace in an ka sake ta uku ba ta da izinin ta dawo ga mijinta sai wancan ya aure ta kuma ya sadu da ita fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du sitimi hatta tankiha zawjan ghayrah ko ko in an ce adadi kaza ake nema to in ba a samu adadin nan ba to bai ba wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum shuhada'u kin nawa ake bukata hudu domin mi domin an ce wato me yake da suna azzaniyatu wazzani fajridu kullu wahidin minhum mi'ata jarda wa la ta'khudhukum bihi ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin wallati atina al fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum in ba su samu hudu ba kenan in ba su kai hudu ba wancan hukuncin babu shi sannan kuma akwai abin da suke ce ma nafsi yazo da abubuwa ya hada su to wannan yana nuna cewa sun wajibta Allah ce wa atimmul hajj wal umrata lillah suka ce umra wajibi ce kamar da su malamai suka faɗa saboda mi saboda hajji wajibi ce kuma an hada su tare kenan umra ta farko da hajji na farko wajibi ne an gane ko sannan kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaida sallah ku ba da zakka yin sallah menene wajibi ne ba da zakka fa wajibi ne a ina malamai suka istinbati suka ce saboda Allah subhanahu wataala ya hada su sun zo tare dan haka wajibi ne ayi aiki da su to kaga istinbati ilimi ne mai zaman kansa shi ya sama wani dalibi da ake kira Fahad bin Mubarak ya rubuta magister a jami'a ta wato Malik Jami'atul Imam a kasar Makka kan yadda ake yin istinbati da ka'idodinsa wannan na dan debo ne daga maganganun malamai da kuma abin da shi ma bawa Allah ya rubuta da haka kare ya zamanto mutane suna ji ana cewa istinbati haka kawai a ce a dauka an yi istinbatin kaza an yi istinbatin kaza ba tare da wata hujja ba ba tare da wani dalili ba sai Allah subhanahu wata'ala ce to la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda Allah subhanahu wata'ala yabba ilimi da sani sun sun zaƙulo wannan hukunci sun san shi walau la fadlullahi alaikum in ba dan da falala Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahmatsa lattaba'tumu shaytana illa qalila da kun bi Allah sai ɗan kaɗan daga cikin ku ko ko da kun bi shaytan sai ɗan kaɗan daga cikin ku ko ko da kun bi shaytan gaba daya wannan kuma bayani yana da tsawo kenan ba za mu samu damar yin shi yanzu ba an nuna min lokaci ya matso abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah gafarta mana sai gobe Allah ya kai mu da rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh